نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نواتا بيو قوات الربيع الثاني shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yi daidai da 17 ga watan 11 shekara ta 2020 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdulsalam ibnu birjis alu abdulkarim allah ya ji kamalin da rahama dan uwa ajiya a mun tsaya ne a inda malam yake ci gaba da bayani game da imani da mala'ikun allah subhanahu wa ta'ala wanda ajiya mun ji a wasu mala'iku guda uku da kuma ayyukansu mun yi bayani game da mala'ika mai busa ƙaho da mala'ikan mutuwa sai kuma mala'iku da suke kula da ɗan adam masu kare shi gabansa da bayansa yau za mu tashi insha Allah ta'ala a kan mala'iku masu rubuta aiki mala ce wa minhum daga cikin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki alkiramul katibuna akwai mala'iku da ake cewa alkiramul katibun su ne masu girma masu matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma masu rubutu wa humul ladhina yaktubuna a'malal ibadi waɗannan mala'iku su ne suke rubuta ayyukan bayi gaba ɗaya min khairin aikin alkhairi ka aikata za su rubuta wa sharrin ko kuma aikin sharri ya aikata za su rubuta qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce wa inna alaikum lahafizuna lallai haƙiƙa akwai masu kiyayewa a tare da ku a gare ku kiraman masu karamci masu girma a wajen Allah maɗaukakin sarki ne katibi ne ko masu rubutu ne ya alamuna ma taf'aluna suna sanin duk abin da kuke aikatawa babu wani abin da mutum yake aikatawa da yake ɓuya daga waɗancan mala'iku shi sa malamai suka ce hatta halin da mutum yake ciki na shiga ban ɗaki ko wani guri na ƙazanta ko abin da ya kama da haka duk da wasu daga cikin malamai suna gani cewa waɗannan mala'iku ba sa shiga irin wannan guri amma babu wani dalili da yake nuna haka duk inda mutum yake a rayuwarsa gaba ɗaya suna tare da shi kuma suna rubuta duk abin da yake suna rubuta duk abin da yake aikatawa yan uwa waɗannan malamai su ne Allah madaukakin sarki yake mana bayanin su a wata surar daban yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to waɗannan mala'iku su ne dai sai dai kawai abinda malamai suke cewa shine galibi wasu daga cikin mutane gama gari ba ma mutane gama gari ba hatta wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa arraqibu da al'atidu sunayen mala'iku ne raqibu daban atidu daban to amma sai dai al'amarin ba haka yake ba ma yalfizu min qawlin mutum ba zai furta wata magana ba ma Allah maɗaukakin sarki ce ma duk ƙanƙantarta ita ma a larabci yan uwa tana ɗaya daga cikin alfazul umum in aka ce alfazul umum abinda lafazin da yake game komai in aka ce ma ya shafi ƙaramin abu da babbansa a ɓoye mutum ya yi shi ko a sirrance mai yawa ne ko ɗan kaɗan duka idan mutum ya yi ma ta shiga cikinsa duk abin da mutum ya furta da bakinsa ko aikata ma yalfizu min qawlin abin da mutum ya furta na wani zance illa ladaihi raqibun atid face akwai raqibu atidu a tattare da shi to malamai suka ce siffa ce ta mala'ikun guda biyu kowanne raqibu ne kuma kowanne atidu ne ina fata an fahimta ba wai sunan su bane ɗaya raqibu ɗaya atidu a'a siffa ce kowanne raqibu ne kuma kowanne atidu ne ɗaya na hannun dama ɗaya na hannun hagu kamar yadda wanda muke bayani akan su je masu tsaron mutum su ɗaya yana gaba ne ɗaya yana baya lahu muaqibatin min bayni yadayhi wa min khalfihi wannan kuma raqibun atidun ɗaya na hannun dama ɗaya na hannun hagu mala'ikan da ke rubuta ayyukan alkhairi idan mutum ya aikata shi a hannun dama yake wanda ke rubuta abubuwan shari kuma shi a hannun hagu yake saboda haka a imam al-qurtubi da ibnu jarir at-tabari duk sun tafi akan cewa ar-raqibu da al-atidu siffa ce ba wai suna ne na mala'ikun ba suka ce abin da ake nufi da ar-raqibu shine wanda yake bibiyar al'amura ya kuma ke kiyaye al'amuran kuma zai ba da shaida a kansu duk abin da mutum yake aikatawa waɗannan mala'iku suna bibiyarsa sannan kuma bayan sun bibiye shi za su kiyaye akwai abin da za ka iya bibiya amma kuma sai ka kasa kiyayewa saboda gafala waɗannan mala'iku ba sa gafala duk abin da mutum yake aikatawa bayan sun bibiye abin sun san abin da ya aikata sannan kuma sun kiyaye shi sannan za su ba da shaida a gaban Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama sannan kuma atidu shine alhabirul ladhi la yaghibu shine wanda yake a halarce yana nan tare da kai baya kuya baya baya fakuwa kullun yana tare da kai daidai da sakon daya baya kaucewa ya leka idan mutum ba mutuwa ba saboda ka duk abin da mutum yake aikatawa na alkhairi ko na shari da zarar ya aikata za su rubuta su aikin su kenan kawai aikin su kenan kawai ba su da wani aiki to waɗannan mala'iku malamai suka ce duk halin da mutum yake ciki suna tare da shi saboda haka duk abin da mutum zai aikata ya sani cewa akwai masu rubutu duk abin da zaka kasan ka rinka halarto da wannan a cikin zuciyarka cewa yanzu nan da na buya nake aikata abu kaza mala'ikun nan fa suna tare da ni kuma suna rubutawa babu abin da kuma za su fasa rubutawa sannan ran tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai kawo littafin da aka yi rubutun gaba ɗaya kuma ya ce karanta da kanka abin da ya sa wai ka karanta ka ji abin da aka rubuta daidai ne ko ba daidai ba ne daidai ne ko ba daidai bane akwai abin da aka ƙara maka ko akwai abin da kai na alkhairi aka ce baka yi ba aka ki rubuta shi babu to shi sa idan aka kawo littafin mutum ya gani zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa shi da kansa zai rubuta kamar yadda Allah ya ce za a ce masa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka kai da kanka zaka yi wa kanka hisabi kai da kanka zaka yi wa kanka hisabi kamar jarabawa ce da aka shiga ɗakin jarabawa aka fito kai ka san tambayoyin da aka baka ka amsa idan ka fito ka zo ka ɗauki amsar ka gwada da abin da ka rubuta na jarabawa ka ɗauki amsar bayan ka fito sai ka kalla sai ka ga wannan ka yi daidai wannan baka yi daidai ba lamba ɗaya ka sa daidai lamba biyu baka sa daidai ba lamba uku ka sa daidai kai da kanka ka san ka ci ko baka ci to haka za a ba mutum littafinsa a hannunsa a ce ikra kitabaka mutum ya ɗauka ya karanta ya karanta rana kaza na aikata kaza lokaci kaza na yi kaza lokaci kaza na yi kaza komai sai mutum ya gani to shine mutum sai ga babu wani abu da ya aikata a rayuwarsa daga farkon lokacin da ya balaga zuwa ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki bai sa a rubuta shi ba komai yana ciki duk kankantarsa to shine sai shi kansa ɗan adam sai ya rikici shine sai ce mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan baya barin karaman abu wala kabiratan ko babba illa ahsa hasa ya kiyaye shi Allah ya ce wajadu ma amilu hadiran za su samu abin da suka aikata a halarci gashi nan wala yadhlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki baya zaluntar kowa saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa a wani wajen am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum sai ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna shin mutane suna tsammani ne anna la nasma'u sirrahum cewa lokacin da suka boye suke sirrinta wani abu na saban Allah shin Allah madaukakin sarki baya jin su ne wa najwahum lokacin da mutum biyu uku suke gani suke tattauna wani abu da za su kulla na su cutar da wani ko su cutar da wasu mutane shin Allah baya jin su ne sai Allah madaukakin sarki ce bala al'amarin ba haka yake ba wa rusuluna ladaihim yaktubuna akwai manzannin mu a tattare da su suna nan suna rubuta kuma duk abin da suke aikatawa saboda ka su waɗannan malaku ƴan uwa aikin su shine rubutu kawai za su rubuta abin da za su rubuta su kai report zuwa ga Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki a ya tashi kiyamarsa za kuma a ba mutum littafin sai karanta da kansa sai dai malamai suka ce waɗannan mala'iku guda biyu a na hannun daman shine shugaba akan na hannun hagu shi yake jagorantar aikin shi yake jagorantar tafiyar shi sa idan mutum ya aikata aikin alkhairi na hannun dama mai rubuta alkhairi sai nan da nan ya sauri ya rubuta kana aikata alkhairi za a rubuta maka ladan ka guda goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha da kai aiki guda ɗaya sai a baka lada goma suka ce amma idan mutum ya aikata aikin da ba daidai ba sai wannan mala'ika ya tambayi mala'ikan da ke hannun dama na hagu ya tambayi wanda ke hannun dama cewa na rubuta sai na hannun dama ya ce masa a'a dakata masa tukunna maybe zai tuba sai a dakata a dakata can sai ƙara tambaya ce na rubuta ne suka ce sai an yi haka sau uku idan mutum bai tuba ba sai ya ce rubuta wa bi isal qarin tir da wannan abokin zama sannan kuma sai a rubuta mutum shi sa a cikin hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya aikin alkhairi guda ɗaya za a bashi guda goma za a bashi lada goma amma wanda ya aikin zunubi fa za a bashi alhaki guda nawa ne ɗaya kawai kuma shi ma ba nan take ba sai an dan jinkirta a gani ko zai koma ga Allah madaukakin sarki ya tuba idan bai tuba shikenan sai a rubuta guda ɗaya sannan kuma idan ya tuba sai Allah madaukakin sarki ya sa a share wannan zunubin da aka rubuta sai a mai gurbinsa kuma da alkhairi ulaika alladhina yubaddilu Allah sayi'atihim hasanat kun ga wannan wace irin rahama ce shi yasa wannan malami ke cewa dukkanin wanda ya yarda as-sayyi'at dinsa suka rinjaye al-hasanat dinsa wannan ya tabi ya tabi tabiwa mai nisa ɗaya idan kai za a baka goma wancan kuma idan kai ɗaya ɗaya za a baka sannan idan ka tuba wancan za a goge a mai da shi lada wannan kuma ba a goge shi yana nan a yadda yake ina fata an fahimta ya uwa to ta za a yi wancan goma goma goma goma dan Allah su zo su rinjaye wannan guda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a wannan ɗaiɗai ɗin ya zo rinjaye wannan goma goma saboda Allah ‘yan uwa rahamar Allah maɗaukin sarki a kan bayansa ta isa ‘yan uwa Allah maɗaukin sarki ya mana rahama wa qad akhbara sallallahu alaihi wa sallam أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يسلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba da labarin annal baital ma'amura akwai ɗakin da ake raya shi al-ma'amura shine abin da ake rayawa da me ake raya shi da ibada ɗaki ne da ake raya shi da ibada fis sama'i a sama yake shi wannan ɗakin yadkhuluhu wa fi riwayatin yusalli alaihi fi kulli yawmin 70 alfi malaki a kowace rana mala'ika dubu saba'in yana shiga wannan ɗakin wata ruwaya kuma aka ce a kowace rana mala'ika dubu saba'in suna shiga su yi sallah su yi ibada a cikin wannan ɗakin na baitul ma'amur sun malaya udu na ilahi idan suka shiga suka fita ba za su ƙara dawowa ba har zuwa ranar tashin alkiyama akhira ma alaihim ƙarshen abin da yake gari su kenan idan suka shiga ba su ƙara dawowa ba gobe kuma wasu ne su zo su shiga dubu saba'in ɗin jibi wasu dubu saba'in gata dubu saba'in tunda allah maɗaukakin sarki ya halicci wannan ɗakin haka ake yi har zuwa ranar tashin alkiyama kaga adadin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki Allah kaɗai ya san su dubu saba'in yan uwa dubu saba'in dubu saba'in daga lokacin da aka halicci ɗakin zuwa yanzu shekara nawa ba fa ba fa cewa aka lokacin da aka halicci duniya ba a'a ɗakin ɗakin saboda haka wannan ɗaki kamar yadda Imam At-Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa cewa ɗaki ne ya kawo hadisi da isnadi har zuwa kan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ɗaki ne da yake a sama ta bakwai kuma a setin ɗakin Ka'aba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da zai faɗo da zaka same shi ya faɗo akan ɗakin Ka'aba. A setin ɗakin Ka'aba yake a sama ta bakwai. A nan yake ɗaki ne da a duk ranar duniya mala'iku dubu saba'in za su zo su shiga su yi ibada a cikinsa su fita. To shi sa malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana kaɗan ne daga cikin mala'iku kawai. Kaɗan ya ambata mana. amma babu wanda ya san adadin rundunar Allah maɗaukakin sarki na mala'iku sai shi shi kaɗai saboda ka adadin mala'iku kaga sun ninninka adadin mutane yawa idan mutane yanzu gaba ɗaya duka suka ce sun kafirce sun daiwa sun daiwa Allah ibada yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu suna nan suna taiwa Allah maɗaukakin sarki tasbihi da rana da daddare babu kakkautawa saboda ka Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai da ibadan mu da muke me zai amfana da ita ibadar da muke muna yi ne dan mu dan kanmu don ta amfane mu amfanin zuwa gare mu zai kuma ba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba saboda haka Allah madaukakin sarki yana kawo mana ne adadin mala'iku da irin aikin da suke dan mu san cewa mu a cikin bayan Allah madaukakin sarki wani bangare ne dan kadan akwai wani dandazo wanda sun fi mu yawa kuma sun fi mu aikin ibadar da muke yi kaɗan ce a cikin tasu saboda ka sai kasancewa ba wani aikin gabas ba wani aikin gabas mutum yake yi ba ina fata an fahimta dan kada mutum ya dauka cewa ai aikin da yake ya kamata a gode masa ai kullun sai yayi sallah ai azumin nafilan nan bana kautawa ai ya kamata Allah ya gode mu har sai kaga wani ma idan bai ba a ba a bashi wani na arziki ba ko talauci ya same shi sai ya ga kamar yana zargin Allah madaukakin sarki in sallar na a ce kullun sai mun yi ta amma mana zaune a cikin talauci sai ya ga cewa ga wannan ga wani can shi ba rosa da ibadar to ina ruwan Allah da ibadarka ne Allah zai da ibadarka ina fata an fahimta yawa to duk dan mun fahimci irin waɗannan abubuwan ne Allah madaukakin sarki yake nusar shi da mu irin waɗannan abubuwa wannan hadisi haka malam ya kawo shi bai yi takharijin sa ba amma hadisi ne da Anas bin Malik ya rawaito shi Imam Bukhari ya rawaito shi Muslim ya rawaito shi Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Imam Nasa'i da Imam Ahmad dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi hadisi ne da yake ingantacce babu wata abin nan akan shi ya zo a cikin hadisin Isra'i lokacin da aka yi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to da yawo sama ta bakwai ya ga wannan ɗaki wata ruwan ma aka ce ya ga annabi Ibrahim alaihi salam ya kishingida ya jingina jikinsa da wannan ɗaki na Baitul Ma'mur malai ce man ankara wujudal mala'ikati wanda yayi inkarin samuwar mala'iku yace shi bai yadda akwai wasu mala'iku tunda ba a ganin su kamar yadda an samu a cikin mutane wanda suke inkarin aljanu suna gani cewa babu wata halitta wai aljanna ba sai da aljanna an samu wanda suke wannan abu duk yadda Allah madaukakin sarki ya ta kawo kissar aljanu a cikin alqur'ani amma sun ce su ba ba wasu aljanu saboda ai ba ganin su ake ba to kaga kamar sun karyata Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki sai qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni istama'a saurara da me ake sauraro da kunni sun saurari wani tawaga daga cikin aljanu sun saurari karatun alkur'ani daga bakin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faqalu inna sami'na qur'anan ajaba har suka ce aka ce faqalu suka ce suka yi magana amma sai wani ya ce ai babu aljanu gaba daya sai ya karyata to duk mutumin da ya karyata samuwar mal aljanu ko mala'iku to kamar ya karyata alkur'ani yadda Allah madaukakin sarki ta bayani akan mala'iku da aljanu mutum ya karyata to ya karyata Allah subhanahu wataala wanda ko duk ƙaryace Allah madaukakin sarki mala yace faqad kafara bi ijma'il muslimina hakika ya kafircewa Allah madaukakin sarki ya fita daga addinin musulunci da ijma'in musulmi gaba daya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yakfuru billahi wanda duk yake kafircewa Allah madaukakin sarki wa mala'ikatihi haka nan ya kafirce da samuwar mala'iku wa rusulihi ya kafircewa manzanin Allah wal yawmil akhir haka ya kafircewa ranar lahira Allah subhanahu wataala yace faqad balla balalan ba'idan hakika ya bata batan da yake manisanci Allah ya kyauta malai ce jimun wa amma al-iman bil kutubil munzalati yanzu zamu shiga gaba ta gaba shine amma imani da littattafan da aka saukar daga sama fa inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki kad anzala ma kulli rasulin kitabi hakika Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi tare da kowane manzo duk wani manzo da Allah subhanahu wataala ya turo shi zuwa ga wata al'umma to an bashi littafi sai dai littafin da aka bashi ba lallai ya ambata mana sunansa ba ya zaɓi littattafai guda biyar ne kawai subhanahu wataala sai ya ambata mana sunayensu ta alqur'ani da at-taura da injila da zabura sai sufi ibrahima ko shi ma ba ambata mana sunansa ba kawai to aka yi sufi ibrahima takaddu ko littafin da aka ba annabi Ibrahim amma kamar yadda aka ce at-taura da zabura da qur'ani ambaci sunansa shi ma ba ambata mana sunansa to in banda waɗannan littattafai guda biyar ba wani littafi da zaka iya kawo alqur'ani ko hadisi tabbatacce cewa ga sunan yanzu ya sunan littafin annabi misali ya sunan littafin annabi Hud alayhi salam annabi Salihu ya sunan littafin sa duk za ga ba a sani ba saboda haka iya wanda Allah ya ga dama ya ambata mana iya su zamu ya su za mu iya sani kama ƙala ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙad arsalna rusulana bil bayyinati haƙiƙa tabbas mun turo manzanninmu da ayoyi bayyananu aka ce al bayyinati sun shafi ayoyi bayyananu hujjoji na zahiri shine Allah maɗaukakin sarki ya turo manzo da ayoyi su kira mutanensu ya kira mutanensu zuwa ga mai barin shirka da bautawa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya shafi kuma ayoyi na mu'ujiza shine a bawa manzo wani abin da zai gaya wa mutanensa ko ya gaya musu ko ya nuna musu su gani abin da ya saba abin da mutane suka suka saba gani na yau da kullum abin da mutane suka saba gani na yau da kullum sai annabi ya zo musu da wani abin da yake sabanin sa kamar yadda annabi Isa alaihi salam yake taba matacce sai ya rasu sai ya tashi idan mutum ya karye ko gurgun da aka haife shi da gurguntaka idan ya taba shi sai kafarsa ta dawo makahon da aka haife shi da makanta idan ya shafa idansa shikenan sai idansa ya dawo duk wani abuwa ne da ba a saba ganin sa duk likitancin likita idan idan mutum ya mutu gaba ɗaya sai dai ya rabu da shi haka nan idan mutum aka haife shi da wata gurgunta da hala iya tashin sa sai dai idan wata kafar za a yi masa daban to bare kuma mutum ya mutu a tashe shi duk ba abu ne da yake mai yiwuwa ba to amma Allah madaukakin sarki sai ba annabi Isa wannan ya bashi shine saboda me saboda mutanensa su ga wannan abin su yadda cewa Allah madaukakin sarki ne ya aiko shi kamar yadda sauran annaba ma Allah madaukakin sarki ya basu mu'jizoji kala kala to wannan shi ma ana kiransa albayinat wa anzalna ma'ahum alkitaba sannan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai tare da wannan manzannin da ya aiko wal mizana da mizani liyaquma an-nasu bil qist don mutane su tsaya da gaskiya wajen bin Allah da manzanninsa almizan abinda malamai suka ce shine shine alhaqqul ladhi tashadu bihi alqul shine irin gaskiyar da hatta hankali ma yake iya gazgata ta alkitab shine nassi da yazo daga Allah madaukakin sarki almizan kuma shine abinda hankali bai ci karo da shi ba wanda kuma zai tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki duk ya sauka da manzani wannan domin su kira mutanensu zuwa ga tauhidi da kuma barin shirka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce kanan nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance al'umma ce guda daya a farkon al'amari ma'ana daga lokacin da Allah madaukakin sarki halicci annabi Adam ya samar masa da iyali suka fara haihuwa har sai da aka samu karni ɗaya guda goma shekara dubu kenan kamar yadda Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata ana bautawa Allah madaukakin sarki babu shirka shine kanan nasu ummatan wahida da mutane sun kasance al'umma ɗaya ne akan tauhidi ba wani wanda yake bautawa wani Allah madaukakin sarki duk Allah ake bautatawa fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin daga baya sai Allah madaukakin sarki ya aiko da annabawa da manzanni mubashirin masu bushara da aljanna ga wanda ya bi su wa munzirina da kuma masu gargadi ga wuta ga wanda ya saba musu to malamai sai suka ce kawai Allah madaukakin sarki ya ce da mutane suna kan addini guda daya al'umma ce guda daya to haka kawai sai aka turo da manzanni me dalilin da yasa aka turo da manzanni shi yasa suka ce tsakanin jumlolin guda biyu dole sai an yi taqdiri kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyina tsakanin wannan jumlolin guda biyu to dake su akwai taqdiri shine kana nasu ummatan wahidatan da mutane sun kasance al'umma ne guda ɗaya suna kan tauhidi fahtalafu sai suka saba sai suka riƙi gumaka suke bautata musu sakamakon rikan gumaka nan da suke bautata musu fa ba afallahu nabiyina ina fata an fahimta yawa sai Allah madaukakin sarki ya turo da manzanni da annabawa mubashirina masu bushara wa mundirina da masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba wannan shine mahallin shayadin sannan kuma sai ya saukar da littattafai a tare da waɗannan annabawan da manzanni bilhaƙi da gaskiya li yahkuma bainan nasi dan su hukunci tsakanin mutane da waɗancan littattafai fi makhtalafu fihi cikin abin da su mutane suka yi sabani a cikin sa wa makhtalafa fihi babu wanda ya saba a cikin shi littafin da aka turo wa manzan da Allah madaukakin sarki ya turo masa daga cikin su illal ladina utuhu sai waɗanda aka bawa littafin sune yahudawa da nasara kenan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan a hujjoji daga Allah madaukakin sarki sun zo musu baghyan bainahum dan kawai zalunci da yake tsakanin su Allah madaukakin sarki ce fa hadallahu allazina amanu sai Allah ya shiryar da wanda suka yi imani malamai malaman tafsiri suka ce waɗanda suka yi imani a wannan ayar abinda take nufi sune al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ga duk abinda da Yahuda da Nasara suka zo suka yi sabani a cikin sa da Allah madaukakin sarki ya kawo mu kuma sai shirye da mu gaskiya a cikin shi duk abin da suke sabani kansu ya gwaru suka kasa samun kalma daya a kansa da Allah subhanahu wataala ya kawo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya shirye da su nan nuna musu ga gaskiyar inda take kamar yadda ibnu kathir ya kawo cewa haka Allah madaukakin sarki yayi musu a sallar juma'a ko kuma a ranar juma'a ranar juma'a rana ce da Allah madaukakin sarki ya bada ita ga yahudawa da nasara da musulmi kowanne su ribabin neman ta saboda haka yahudawa suka suka nemi ranar juma'a sai ba su dace ba sai suka kama asabar nasara da suka zo su ma suka yi kokawar neman juma'a saboda rana ce mai girma akwai ibada mai girma da ake a cikinta sannan kuma akwai wani lokaci na musamman a cikinta sai kuma sai suka kama lahadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai Allah ya zo da mu daga bayansu sai ya shiryar da mu zuwa gare ta ya ce shi safan nasu taba'un lana mutane suna bin mu ne a baya mu ne na farko a halitta amma kuma mu ne na farkon shiga aljanna ya ce yahudawa suna da ranar asabar nasara tana da ranar lahadi mu kuma da ranar juma'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da abin da suka yi saɓani a cikinsu ita ce ranar juma'a haka na annabi ibrahim alaihissalam yahudawa suka ce nasu ne nasara ma suka ce nasu ne suka yi saɓani a kansa da allah maɗaukakin sarki zo da wannan al'umma sai ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musulman namu ne haka na annabi isa yahudin nasara sun yi saɓani a kansa yahudawa suka yi masa jafa'i suka zage shi suka ce ɗan zina ne wa iyazu billah nasara kuma suka ce Allah ne ma gaba daya musulmi da suka zo kuma sai suka ce mai abdullahi wa rasulu bawan Allah ne ko manzansa ne da kace bawan Allah ne wa kai wa raddi wa kai wa raddi nasara ko ba su suka ce Allah Allah bane ba kai musu raddi kenan da kuma kace manzan Allah ne wa kai wa raddi yahudu saboda sun masa jafa'i sun ce ba mutumin kirki bane to ba ma ga magaran mutumin kirki bane manzan Allah ne to haka dai malaman tafsiri suke ta kawa duk abinda ka samu yahudawa da nasara sun sun yi sabani sai Allah ya zo da wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya dora mu akan hanyar da take ta gaskiya shine fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaq bi idni sai Allah ya shiryar da mu waɗanda suka yi imani da abinda su yahudu da nasara suka yi sabani a cikin sa amma da izinin sa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim hakika Allah madaukakin sarki kan shiryar da wanda ya so zuwa hanya madaidaiciya malai ce fa nu'minu bi hadhihi alkutubi muna yin imani da waɗannan littattafai duka da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa na'lamu muna sanin cewa annaha min indillahi dukkanin su gaba ɗaya littattafan daga Allah madaukakin sarki suke yadda aka saukar da at-taura daga sama da injila haka aka saukar da alqur'ani da zabura dukkanin su gaba ɗaya daga Allah subhanahu wata'ala suke imtithalan liqaulihi ta'ala dan kokarin yin koyi da faɗin Allah madaukakin sarki da yace qulu amanna billahi ku faɗa ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana mu musulmi wa ma unzila ila ibrahima sannan bayan abin da aka saukar mana mun yi imani da shi haka mun yi imani da abin da aka saukar da annabi ibrahim wa isma'ila mun yi imani da abin da aka saukar da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub alaihi musallam wal asba'u da jikokin annabi yaqub alayhi salam duka abinda aka sako da annabawan Allah da manzanninsa duka gaba ɗaya mun imani da su wama ba ma bambanci tsakanin wani da wani wama utiya Musa wa Isa haka nan mun imani abinda aka sako da annabi Musa da annabi Isa wama utiya nabiyuna min rabbihim haka nan mun imani da dukkanin abinda aka sako da sauran annabawa daga ubangijinsu Allah maɗaukin sarki ce la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambance tsakanin wani daga cikin manzannin Allah wa nahnu lahu muslimun kuma dukkanin mu gaba ɗaya masu sallamawa ne zuwa gare su Allah maɗaukin sarki ce mu gaya wa yahudawa da nasara haka saboda ba yahude yana ganin cewa dukkanin wanda ba shi ba to ba zai shiga aljanna ba ma'ana addininsa ba karɓaɓɓe ba ne addininsa ne kaɗai karɓaɓɓe wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ba qalatul yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su suna gani duk wanda ba su ba to fa kawai ya rako su duniya ne ya mutu ya zo ya musu ake je ya shiga wuta kuma ka duba wani san kai su ma nasara suna ganin cewa al'ummar musulmi ba sa kan gaskiya saboda ba su yarda da annabi Isa alaihi salam ba abin da suke gani kenan saboda haka Allah madaukakin sarki ce mu gaya musu cewa mun yi imani da abin da aka sauka mana karan farko abinda aka sako da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan duk abinda aka sauka musu su ma da ma wanda suka zo ga kafin su da wanda suka zo bayan su dukkanin su mun imani da su gaba daya wannan ayar ƴan uwa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yakan karanta ta a cikin sallarsa ta rak'atayil fajr sallar nafilar da ake karanta ake yi bayan alfajir ya keto kafin a yi sallar asuba annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kan karanta wannan ayar ita kadai a cikin raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma sai karanta ayar cikin suratul suratul al-imran wal ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna kuma kowace da musulmi ta ƙari to annabi yakan karanta wannan ayar da makaranta ta cikin suratul baqara a raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma sai karanta waccan aya wani lokaci kuma sai karanta qul ya ayyuhal kafiruna a ta farko ta biyu kuma sai karanta qul huwallahu ahad wanda wannan shine muka fi sani amma ya kamata barin a nau'antawa in wata rana ka karanta wannan wata rana sai karanta wancan abinda ake bukata kenan fa qala ta'ala Allah madauko aulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa wal kitabin da nazzala ala rasulihi da littafin da Allah ya saukar wa annabinsa ya saukar wa manzansa wal kitabin ladhi anzala min qabl da littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar kafin alqur'ani duka ku yi imani da su wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda take kafircewa Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kika ya bata batan da yake mani sanci wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa qul amantu kace ya rasulullah amantu bima anzalallahu min kitab nayi imani da abinda Allah ya saukar a cikin littafi ko kuma daga littattafai nayi imani da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar daga littattafansa وقال تعالى ألم أكن سركيسي ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك كما يدى ما لم تفسير ذلك فلا ذلك الكتاب لا ريب فيه وأن للتافنا القرآن لا ريب فيه باب شك قوق كنت أتكنس هدى للمتقين شرياني كما سورا الله كما ستكوا سواء ما ستكوا الذين يؤمنون بالغيب سوني وأن دسكي إيماني دغيبي suka yi imani da abin da ba sa gani Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu ya ba su labari sun imani da shi wa yuqimuna salata suna tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan suna ciyarwa daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta su wallazina yu'minuna bima unzila ilayka haka nan kuma suna imani da abin da Allah ya saukar zuwa gare ka na alqur'ani da wahayi wa ma unzila min qablika suna kuma yin imani da abin da aka saukar wa manzanni ko annabawan da suka zo kafin kai wa bil akhirati hum yuqinuna sannan game da lamarin lahira kuma sun kasance masu sakankancewa ne masu yaqini ne game da al'amarin lahira sun yadda al-qiyama za ta tashi tana nan zuwa la raiba fiha ita ma wa nu'minu bi anna hadhihi al-kutub mala yace muna imani da cewa waɗannan littattafai min kalamin lahi azza wa jalla zance ne na Allah maɗaukakin sarki la min kalamin ghairihi ba zancen waninsa ba ne wa anna Allah ta'ala kuma haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ta kallama biha haƙiƙatan ya yi zance da lafazi ko ayoyi ko surorin da suke cikin alƙur'ani haƙiƙatan a haƙiƙa a zahiri zance ne magana ce daga bakin Allah maɗaukakin sarki kama sha'a kamar yadda ya so alal wajahin ladhi arada a bisa fuskar da ya ga dama ya magana wato wannan wajen raddi malam yake wa mu'tazila su suna ganin cewa alqur'ani ba wai maganar Allah bace kamar ma'ana ce ko kuma fassara ce ta maganar Allah madaukakin sarki an fahimta yanzu misali maganar Allah madaukakin sarki kai tsaye to ba alqur'ani bane Allah madaukakin sarki ya ga ya malaika jibril jibril alqur'ani ne da wani yare da shi malaika jibril zai fahimta sai malaika jibril ya zo ya dauki wannan zancen sai ya fassara shi yadda annabi zai iya fahimta sai ya kawo masa saboda haka alqur'ani ba ainihin maganar Allah bace kamar fassara ce ya zan yi bayani yadda za a fahimta yanzu misali kai ne ka ba da sako ka ce a je a gaya wani to yadda ka faɗi maganar a yadda take shi ma shi dan sakon ya dauka yaje kawai wanda yaje kai wanda ka aike shi zuwa wajen nasa ka fade ta ya fade ta yadda ka fada to wannan kaga magana ka ce kai ce ina fata an fahimta amma yanzu ka zo ka ce da wani da Allah ka je ka ce da wani idan ya samu lokaci ya zo ina son ganin sa sai dai ce an aiko ni wajen ka wani ya ce ka zo misali da wannan da wancan akwai bambanci ko babu da bambanci to suka ce kamar haka ne ba ainihin maganar Allah bace madaukakin sarki dan abin da suka ce shine suna ƙoƙarin korewa Allah madaukakin sarki siffa ta magana ne a fahimta suna ƙoƙarin su ce Allah madaukakin sarki baya magana dan ka ce Allah yana magana ka kwatanta shi dawa da ƴan adam tunda mutum ma yana magana an ka ce Allah yana magana ai ka kwatanta su to sai suka ce alqur'ani ba maganar Allah bace madaukakin sarki kai tsaye ma'anar maganarsa ce ma'anar maganarsa ce to daga nan kuma aqida da take cewa alqur'ani shi kansa halitta ne ba maganar Allah bane anan kuma ta samu asali ina fata an fahimta wanda aqida ce da malaman addini sun sha wahala akan ta wasu sun mutu wasu sun sha duka wasu sun sha dauri a kurku a birsa an daki mutane sosai an cutar da mutane akan aqidar cewa alqur'ani zancen Allah ne ba halittar Allah ba su suka ce alkurani halitta ce ta Allah madaukakin sarki ba zancen sa bane to wannan aqida ce da ta zamu ta samu asali daga mu'tazilanci to shi sa malaikai musu raddi anan cewa haqiqa alkurani zancen Allah ne kamar yadda Allah madaukakin sarki shi da kansa ya faɗa cikin alkurani wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji zancen Allah har sai ya ji zancen Allah shi sa ƴan uwa duk wata aqida da ka dauka ba ta alusunna wal jama'a ba wallahi zaka ga kana tafiya ne kana gudu ne a a cikin daji kawai amma ba za ka inda ake bukata ba aqida alusunna wal jama'a wacce ta samu asali daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa ita ce kadai aqidar da zaka kudurce a cikin zuciyarka ka samu nutsuwa amma in ba haka ba kai ta kaiwa da komowa kenan a cikin zuciyarka kana gani to idan aka ce kaza ai kaza zai iya faruwa kullun sai wani abu na canji yana zuwa yana rasa maka a cikin zuciya amma da yake aqidar ahlus sunna jama'a daga Allah subhanahu wataala take za ga ta tsaya cak a cikin zuciyarka ko motsi ba ta yi Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya dan uwa ina gani zamu dakata ana insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله